shikin waɗanda suke cewa kuma kamar gemi ai imani yana cikin zuciya na'am imani yana cikin zuciya amma kuma gabbai su suke nuna shi gaskata in su suke gaskatawa yanzu in ce ni musulmi ne ana bukatar in yi sallah tabbas in arabi me ne dalilin ka Allah ya ce ai sallah kaga lalle imani na yana cikin zuciya amma kuma sallar nan ita take nuna cewa imanin nan yana nan misali kenan abu na biyu wa ya zo da ajigin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da tambayar ka me yasa ka ajigin mu yace wallahi annabin da Allah aiko shi ya zo da shi ka gani wannan yana nuna cewa aiki ne da abin da manzo ya zo da shi ina fata an fice kenan ba a cewa a'a imani cikin zuciya shi sannan ba akwai wata mushkila wadda me yake da suna ba mu kai gare ta ba shine cewa idan mai gemu ya aikata wani sabon Allah ko Yana jingina ko mai yana gemu.
kuskure to duk masu gyamma da gyamma ake danganta ba zuwa ga wannan yanzu misali mukaddarta ba abin uh, fata bane sai a samu wani mai gemu a ganshi yayi fira da wata yarinya bakin hanya ko wani sabo da ya- ya faru tsakanin su to duk da mai ran nan gaba ɗaya za a yi shekara guda ba a da wani aiki wani mai gini ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kamar dai dukkan mutanen da suke aza gemi sai mu ce mutane su fahimci wani abu na farko gemi ibada ne an fahimce ni na biyu ba duk mutumin da ya aza gemi ba ya aza shi saboda Allah subhanahu wataala Tabbas.
wani ya aza shi don mod ɗauki Karl Marx wanda kahirin da suke suna alfahari shi in kaga hoto ne gemu ne habbe ya gemin shi ya hima na wasu limaman makka Karl Marx kuma kahiri ne to waye magana kan ge- gemin Karl Marx babu ina fatan ka fahimce ni na ɗaya kenan na biyu wasu sun ɗauke shi mod wasu kuma sun ɗauke shi a'a haka suka yi niyya le- liberty ce to mu mu kaddata a barzanta addini da wajen cin liberty ni na adda kaina a tsari na demokaradiyya mutum yana da izinin shi abin da ka san yake so.
yanzu MC ma suna da irin wannan suna da nasu mod wanda ake yi to ka gani na to su mu yasa su ba za a yi maganar nasu ba kada kun ta kuma akwai wanda zai azige mi ko munafikai wadan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna azige mi dalili Allah ya ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawli kaga da suna da alamomin da za a bambanta su da musulmi na gari kaga da ba da ba za a gani su ba amma za su bar gemin za su yi kaza za su yi kaza kenan akwai wanda shi enteren shi ne yasa ya ajige mu mun fahimci wannan da kyau Na'am.
kenan wani yana so a amince mai don ya ci amanar mutane sai ya gane ba za a amince mishi ba sai ya yi mi.
ta ajige sai ajiye mi sai ajiye mi an ka bashi amana ya ci amana shi ne sai a dawo a danganta zuwa ga gini a'a niyyar shi za a kalla to wannan nake son ƴan uwa su yi hattara parce que dole na sai ka siffantu da mutane na gari sannan ake baka amana kuma kai da kanka kai da kanka in an ci ma yanzu mutane biyu guda ya aske gemun shi ya bar mustashi ya yi irin tsare-tsare na turawa guda ya bar gemun shi in aka zo baka san su ba aka ce zaka bada amana wa zaka ba amana tsakaninka da Allah sai ka ce Wanda yake da gemu.
wanga ga wata rana ina tare da wani abokina da daddare zuwa ko bayan sallar magariba ko bayan sallar isha'i muna tafi sai muka haɗu da wani yaro yana sai da cangom irin dan cangom kinan wanda ake ci na dala goma goma yana ta kuka yana ta kuka hawa yana gugu mai sai nace lahiya sai yana kuka yace wallahi can a bada shi akai muka ce lahiya yace wani ne sai eh, abin nan cangom kin shi na dala 60 sai yace kawo canjin jika abin ga ya taya mu canjin jika biyu bayan ya daga da canjin na jika biyu da eh, abin ga duka gaba ɗaya ce da kayan shi sai yana ta kuka sai muka ce to kai ya za a yi mutum ya ce ka tayi kamar kayanka kuma ka ce kamar kayanka ya ce "Ah, to zai mun ciki da jamu sai ce ai ni ab- abin da abin da ka ba shi da ku Eh, abin da ka ba.
ya ce abin da ka ba ya ce ya yi shi da gefe da Kaga ya amince mishi ya shi.
amince da shi saboda gemin nashi to kaga gemin nashi ya sa ya amince da shi to yaro ina ganin ko shi kadi ne tambaye da su ni dai nan ban sani ba ina da wani abu na bashi ko sai kan ne ko mil farani ce to ga wanga ka rike ka rage asara ka daina kuka to ni ma zan ba da wata da irin wannan da ta faru a kan mala eh na je STM to to za mu a zan aika wani koli Mhm.
sai ga wani porter da sai ni yana tsaye na'am to sai abin da zai aika shi sai an sa cikin envelope mhm za ka ce zo ya nemi envelope sai ɗauko kayan sai ya ajiye gaba gari ya ce in duba masa kayan mhm sai na bar shi da ya je ya dawo na ce to me yasa kai ka bani ajiyar kayanka Mhm.
inda ni ne na baka ajiyar kayan sai ka ce a bude abinci ka mai a ciki mhm sai ce wallahi ka sace ta lalace amma ni na zan in na baka aje zan iya iske Allahu akbar.
zan ce to ka bar wannan gar ka sake yin haka saboda akwai wanda yake da gemu kuma mai yaudari ne.
Gaskiya ne, gaskiya ne. gaskiya ya gane ne.
kenan mutane wannan kuma lokaci daya ashe idan mai geme ya yi laifi Mhm.
kuma lokacin aka fara su kashi ta bangaren geme shi Mhm.
wannan shi yake nuna ashe aje geme Mhm.
wata sifa ce mai kyau Kwarai ko in ba dan haka ba.
Me yasa da- za a ambato su ya Kwarai- ambace shi da kwarai, Ya bar gini kamar hijabi.
Eh.
Yanzu ƴan matan da suke sawa hijabi su yaudari iyayensu su je su fitar da hijabin su je su su su su je buwata aje a yakoki a dawo a dawo da shi sai a zage su amma alhali da ba su sa hijabin ba ma da ba su samu damar da za su fita daga cikin gidajen da su ba matan da suke sa wani hijabi a ce su tai wajen gidan samari su ko su yi jira da ba su sa hijabin nan ba da ba a yi musu zaton nagari ba ne to kina a ce shi hijabin nan alama ce ta mutane nagari sai dai niyoyin mutanen da suka yi amfani da shi suka bambanta ina fatan an to shi Abdul Malik sai ga wani abu Na'am.
yanzu akwai wanda suke cewa da aje geme da aske shi duk ɗaya ne wannan ba gaskiya bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi umurni da a aje gemi kuma a rayuwa sai bai taɓa ɗebe gemi ba kenan zaka ce tsakanin sunna da saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗaya ne wannan magana ba ba- bai ma yiwuwa kamar la yastawuna abadan irin waɗannan maganganu kawai mai son jin daɗi ne yake faɗin maganar ce amma mu mun san wanda ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi ba zai zama tuwa ɗaya da wanda bai koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abu na ƙarshe me nasiha ka ga mutanen ka da kake ce ma ustazai to yan uwa ustazan ne duk mu duka ne ana cewa ustazan ne ko ba gaskiya ba to amma amma istilahin ka da ban ba ustazu bane matsala Mm.
kamar wani ana ce mai ustazu ana ce mai malam wani ana ce mai malam kawai wani ana ce mai ustazu kawai to kaga mu nan dai a al'adance duk malamin gargajiya malamin da ya karatu gida ana ce mai shehu ko a ce mai malam ko ba haka ba to amma kuma eh, duk mutumin da ya karatu kasashen larabawa ko ya karatu irin na zamani sai a ce ko islamiyya ke karatar sai a ce mai ustaz an gane ni to akwai wanda wani lokaci ana ce mai ustazu wani lokaci ana ce mai malam to inda muke samun matsala waɗanda suke karatun addini musamman a cikin irin jami'o'i amma kuma ba su son su yi ma addini hidima to waɗanda su suka gane ya za a yi a bambanta tsakanin ustazu da malam paske mu malam da hausa mai karantarwa ustazu mai karantarwa to amma su suka gane lafazin malam yana ɗauke da wata cuta da illa wanda za ta hana musu su more mara musu an gane ni in an ce malam kaga zancen karatu za a yi na alkur'ani in an ce malam za a yi zancen musabaka ne in an ce malam za a yi zancen gawa a yi mata sallah in an ce malam za a yi zancen fatawa mutumin da ya saki mata ce koyi kaza in an ce malam an ce za a bar gemu in an ce malam liman in an ce malam ladan in an ce malam an ce talauci sai suna ganin kamar danganta mutum zuwa ga ababe na addini wani kaskanci ne da tawaya a cikin addini amma lokacin da za a ce ma ustad to kamar mudiri kenan paske shi ustaz mutum ne na zamani wanda yake ya waye an gane ni yana iya zuwa cikin gayu yadda suke zama shi zamna ustaz yana iya shan taba tare da gayu ustaz yana iya zuwa yi budurwa cikin kace an santa ya yi shekol da ya zaka ya gaishe ta an ce la ya wancan amma ta ce a ustaz ne kun san ustaz to kaga sai suka yi amfani da wannan shi ustaz shi ne wanda zai iya jin daɗin rayuwa sai ko da karanta addini ya aske gemu ya yi hira da yan mata ya yi zinatai ya je konsa a zo a yi harkokin duniya a tsara da shi wannan duk ba ta bakan ku lokaci ne kuke wallahi wallahi wallahi albarkan makaranci tana tare da yada addinin Allah Allah.
babu abin da bai sa wa ɗalibi Allah shi albarkaci rayuwa sai Allah ya albarkanci zurriya sai Allah ya bashi duk abin da yake bukata a duniya wallahi in ilimi sai kana yada ilimin addini wai kaga mutum yanzu a kartin su ba an san makaranci ba wallahi wani zaka iska hafizan alqur'ani amma wai shi saboda yayi wata mai abin sun a ce mai malami ko sallah bai bayarwa in dai bai zo masallaci babu liman sai ne kuma sahun baya sai dai mai izif ɗai ya ba da sallah shi bai son a ce mai mallami a gare shi ba su za a azamin kaya da yawa mutane su tattaushe ni su hana min jin daɗi kuma su kare cikin talauci su maka wai kaji wai kasancewa kamar da shi ke abuka cikin talauci ina fata ka fahimce ni Na'am.
eh eh yo talauci ake gani paske babu haraka kaza kaza kaza kaza kaza alhali ko Allah shi ke ba da arziki malami nawa yake da arziki mutum nawa yake jahili bai da komai wannan ya kamata mu ji tsoron Allah ku yi ma Allah aiki ko son duniyar nan duniyar da ka so ta barin ta zaka yi kana ustazon ka kana cikin jin daɗi kahin girma ya kama ka ka zo ka dawo kai ma Allah aiki mala'iki mutuwa zai zo dauke ka kuma ku dubi waɗanda suka yi ma Allah aiki Allah bai tozartar da su ba ka tsaya ka karanci addini musamman ina kira ga ɗalibai wanda ya je jami'a ya karatun larabci karatun larabci shi kaɗai bai isa ka san addini tabbas sai ka kusanci malamai koma gida koma inda malamai ka karanta alqur'ani fassara sai ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta fiqh na addinin musulunci ka samu ilimi mai nagari ka kuma taimaka ka ma samu matata ka ka samu wata takala amma ka je ka iya larabci ka je ka karanto geography ko philosophy ko ka karanto adab kawai zalla ka yi zaman ka kana ta larabcin ka kai gashi mai kawai in ya to ka kore shi kai baka ga mai sabab saboda baka yi karatun ba baka iya fassara ba ko ka zo kana yi baka da yare wato baka da kalmomi waɗanda zaka iya isar da sako a fahimce ka saboda baka iya fassara ba larabcin da ka iya shi ka iya sharha da larabci ka kuma alqur'ani bai yi an saukar da shi da larabci amma ma'anonin dole sai an koma zuwa gare su yadda an ka koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye larabawa ne waɗanda su ƙurayshawan ne an gane ni sun gadi larabcin ta gabas da zai mara ta kudu da ta arewa gadin gadin amma kuma suna komawa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su tambayi shi wani abu game da alqur'ani kina yana da kyau mu kyautata niyyar mu ɗan uwa wannan ba wai don saboda mu mun banta da wasu ba muna fatan mu ma Allah ya tarke mu akan wannan na'am Sheikh Abdul Malik hallo kuma ba za mu bar zancen magana akan game yanzu akwai waɗansu musulmai ne suna son su aje game na'am kuma ba sojawa ba ne na'am to amma su tun da ma'aikatan da suke a ciki na'am dole sai ka yi shokol da kyau Mhm.
dole sai ka ɗaura cravat Mhm.
ba mu ce haramun ba ne mhm
sannan kuma dole sai ka aske gemin ka akwai waɗansu duk safiyar Allah sai ya rizuwa razuwa razuwar da tana nan kullum Gaskiya, safiya gaskiya.
sai ya yi askin gemin shi mhm mhm to wa'annan mutane kuma wani in ya iske gemin akwai wani istilahi na'am yanzu aka ce maka ustaz Mhm.
a waɗansu ministar ministar fa Mhm.
shi ba garka ɗauka girmama ka ake Mm, gaskiya renin wayo ke renin Mm, amma na istilahi ne na Eh, sanar musamman ustaz.
ustaz Mm.
to kai wani lokaci da za a faɗi ma ana dariya eh kwarai ku wai wato ba kauye an fahimce ni ka san kamar menene in ka ce za ka yi riko da addini dole ka haɗu da matsala shi yasa kullum abin da nake cewa eh, yanzu idan an ka riko in kai riko da addini sai musamman a ce kana da lissa ce to mai hali ai bai kamata ya rike addini kamar da ka faɗa da su kenan aikin talaka ne na biyu kamar mutumin da waye na'am sai kenan bai kamata ya yi riko da addini ba Mhm.
shi yasa duk diplom kinka amma abin nan janibin addini na'am ko a janibin boko ma Mhm.
duk karatun ka aka ganka da geme da jallabiya sai ce to ba ba kai karatun boko Mm, mm, gaskiya ne dole sai ka sa costume Kwarai ku.
ka Kwarai shaƙi ku. Kwarai ku.
ka sa takalmin Kwarai aljanna ku, wanda kwarai suke ku, sa da kwarai ku, kasan kwarai ku zan tuna da maganan marigayi albani zaria na'am rahmatullahi alaihi na'am
shi ake ce mishi malam kai da kake digiri akan kaza Mhm.
akan technology akan haraka uh, abin nan computer Mhm.
kaza da kaza ai kai babban mutum ne kaza kaza yace digiri na banza ne in ba karan- in ban karantar da sunnan manzon Allah Allah gaskiya ne yace me amfanin digiri na in ban karanta yace wallahi albarkata Mhm.
da alkhairi a gare ni Kwarai.
yace shine in karantar da sunnan manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
wannan digiri nawa na banza ne in bai sa maka ma addini Dibo, dibo, dalili kuma me yasa aka san shi? Diplom kin shi koko karantar da addini.
karantar da addini Miliyoyin mutane da suka san shi inda turanci ɗaya ya ji shi na aiki a wani kamfani na gwamnati waye san da shi.
babu Amma da yake ya tsaya ma Allah aiki. Dibo dama shi ne muke kwatanta ma mutane.
kuma wannan shi yake nuna mutum ashe ilmumukan nan guda biyu zaka iya hada su kuma dukkan janibi biyu ka yi taimako a Kuma kai taimako wannan ka taimaka ta hanyar yanzu kamar likitoci alhamdulillah ina ganin wata zahira tana burge ni. Wato na an yi kalkül a duniya babu waɗanda suke son har da alƙur'ani irin likitoci.
ciki.
kana fahimta ta Na.
wannan ala mustawal alami ne duk inda ka iske medicine kamar inda section ta medicine take zaka iske suna son yawan har da alqur'ani kuma ana samun mada ta alqur'ani to kaga wannan abu ne wanda ana farin ciki da shi kaga ga ka zaka taimaka ma mutane ta hanyar abin da ya shafi kiwon lafiya ka yore shash ko ka ba marasa lafiya magani ko kai jiyansa sannan karshe kuma ka zo kana karanta alqur'ani kana fassara wannan ci gaban mu ne abin da ake bukata gare mu kenan musulmi mu tashi kan mu ɗauki wannan mu bar wannan mu yi ilimin da zai amfani mu duniya da lahira ta hanyar addini da kuma ta hanyar duniya mu je mu yi karatu saboda mu amfani al'ummar mu ina fatan Eh, kuma mutane su iya gane hallo akan abin da ya shafi gemi yanzu duk rikita-rikitan da suke tashi a duniya turawan yamma su ce suna fada da su su suke kirkiro abinsu da alka'idan da boko haram da da'ish ba su ne aka ce sana aje gemi ba to su turawan ne ana tare a tada muku fitintunu a cikin kasashen ku a ce kuna son a taimaka muku su shigo su doki arzikin kasa ku ku kuma sai don suke muku za su jigo malami taimaka muku.
kamar ma akwai abin da ke son mutane su fahimta shine cewa waɗannan kafiran Mm, su ba su son addini na kuma ba su yarda da shi ba duk yadda kake kokarin ka yi yadda za ka yi su yarda da kai ba su yarda da kai in dai ba hanyar su kan bi ba Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun farkon lokaci Na'am.
walan tarda Anka al-yahud anka al-yahud wala wal nasara an-nasara hatta hatta tattabi'a tattabi'a millatahum millatahum.
yahudawa ba za su bi ka ba da nasaru hatta tattabi'a millatahum sai ka gane su nan akwai wani kulli da ya kamata mu warware saboda da yawan masu tafsiri in sun zo nan suna fa- yin fassara wato da take mai hatsari kuma gurguwa shine cewa nan ولن ترضى عنك اليهود يهودا ba za su yarda kai ba walan nasara kuma nasaru hatta tattabi millatahum sai ka bi hanyar su to hatta tattabi millatahum da yawa sai suna ganin cewa da yahudu da nasara kamar aqida guda ce Mm.
kamar abu guda ne wannan ba haka Allah ke mishi ba.
kowanne daga cikin su ne da yawa wani.
yahudawa aqi- wato yahudanci aqida ce mai zaman kanshi kuma a mai tsawon duniya bai kansa hude bai doki kowa mutum ba madalla sannan kuma su ma nasaru aqida su aqida ce mai zaman kanta menene dalili saboda su yahudawa ba su yarda da annabi isa alaihi salam ba Mm.
su kuma kiristoci sun yarda da annabi musa sun yarda da annabi isa sannan su a wajen yahudawa allah ɗaya ne ko ba haka ba amma a wajen kiristoci allah nawa ne allah uku ne aqida ba guda bace to in ka zo eh, wajen fassara walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum ma'ana ayar yadda za a fahimtar ta Yahuda ba za su bi ka ba sai ka zama Yahudi. Kiristoci ba za su bi ka ba sai ka zama Kirist- Kirista saboda aqidar su ba ɗaya ba ce. Ina An fatan fahimta.
kana fahimta ta. To nan me ya dalili? Ka san muna cikin zamani na gaya maka wanda komi za ka kawo wani ce maka sai ka kama aya. Dalili Allah ya ce wa qalatil yahudu laisatin ليست nasara ala shay.
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست ليست اليهود اليهود على على شيء وهم يتلون الكتاب صدق الله سبحانه وتعالى يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية.
بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما وما بعضهم بعضهم بتابع بتابع قبلة بعض ولا يقول لك وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون wannan yake nuna maka cewa su kansu ba akan tafarki guda suke ba wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara masih ibn allah kaga daga nan an samu matsala ba aqida guda ba ce nan nan wajen fassara ba za mu rubuta ba amma menene sirrin da yasa wannan abin yake ayat ta zo da wannan wai shine cewa in ka bi musulunci tura ba za su yarda da kai ba ko ba ka da bane to in ka zamba yahudi kiristoci za su yarda da kai ba za su yarda da kai ba don laysa til yahudu ala shay'in idan ka zan ba kirista yahuda za su yarda da kai laysa til yahu- nasara ala shay kana gane ni to kenan abinda Allah yake so ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alaihi salatu.
in ka bi yahudawa kiristoci ba za su bi ka ba in ka bi kiristoci Yahudawa.
yahudawa ba za su bi ka ba kenan yadda kake tunanin ka haɗa kan mutane su a tahi akan al'amari guda bai yi yanzu ka san akwai waɗansu Abin- eh.
irin ustazai kamar da ka faɗi Eh.
shi yana ganin akwai nauyi a ce misali a tabo aqidar shi'a a tabo tabligi Mhm.
a tabo kalakato Mhm.
a tabo yan tijaniya Mhm.
a tabo yan qadiriya Mhm.
matukar musulunci ya hada a mu taɓo ma waɗansu Eh, eh, ɗabi'o'i waɗanda ba su shi abin da da yake so.
kyau na waɗansu mutane da su musulmai ahlus sunna ne dai eh M- m- kamar mu ba wai waɗansu da muke taɓa ba hatta da ahli sunna Sosai ma.
in yayi abin da bai dace ba ko Kuskure wani sai- sai a kai mai hari.
manhaji dole sai an yi bayani ba kai addinin ba na kowa bane na Allah ne Tabbas.
ina fatan malaman sunna mutum nawa ne suka ma raddi a cikin sunna kwarai ku Sosai.
kuma haka ake kuma abin bai kawo wani matsala to ba.
wannan shi nake son mutane su fahimta sosai da Na, sosai.
kyau ba wai za a yi bayani ka "Mm-mm, duk wanda ya sa yi kuskure za a nuna mai kuskuren sa Tabbas.
saboda addinin nan babu wanda zai ce ba zai yi kuskure ba kuma addinin nan na Allah ne kenan mu ba irin tsarin turawa bane akwai masu veto duwa da veto ka san duwa da veto da akwai majalisar ɗaukin duniya ta kahirci Eh, kasashe biyar suna da duwa da veto da Amerika da France da Ingila da Rasha da China suna da duwa da veto duwa da veto shine kamar su abin da suka zaɓa suna da damar su hau kujerar naki ta an ka fassara da kujerar naki ka gane ni wai in duk duniya ta yarda saba musu su ba matsala Yau, bace.
ma'ana in duk duniya ta yarda sai aka samu ɗaya daga cikin waɗannan kasashe masu veto ta ce ba ta yarda ba to kamar duniya ce ba ta yarda ba amma in su su biyar ɗin nan suka yarda to duniya ba gaba ɗaya ta yarda inna lillahi wa inna to duwa da veto kaga wannan ai kujerar naki kana fahimta ta to mu a musulunci babu mai duwa da veto duk malami yadda muke mutunta shi a musulunci duk yadda muke girmama shi inda ya dace da gaskiya zamu ce ya fi dace da gaskiya kuma ko da ana ganin shi ahli sunna ne ko da ba ahli sunna bane abinda ya faɗa in gaskiya ce to gaskiya ce yanzu misali karamin misali in muka bar mazanciyan kudama a zamaninmu ba yanzu ana magana sai a ce malamin su shine Abubakar Gumi ba kwarai ku to wurare nawa ne ahli sunna na Nijar da Najeriya suka saba Mm, gumi kwarai ku.
wurare suna da yawa kwarai ku kwarai ku fatawoyi ma waɗanda Akwai za a fatawoyin ce- su da aka wanda da- aka gudunar da warware.
ya ba su a ce to wannan iya abin da malam ya kai gare shi kenan Na'am.
rahimahullahu ta'ala kuma dama shi ya sallama an kawo dalili sai ce a shi kenan sai- shi sai kenan dalili kuma ake biya Eh, eh, malam bin tarbe ka ba eh, sheikh ibn usaimin Rahmatullahi.
rahmatullahi alaihi yayi karatu ga bin bas tabbas kana fahimta ta dalibin shi ne a wajen shi ya karatu sahihul bukhari watar a cikin littafinsa wani lokaci akwai fatawoyi guda biyu da saba wa bin bas daga cikin fatawoyin da ya saba ma bin bas akwai fatawa da eh, abin nan lajina ta hay'at kibar ulama ta rabita ta alamul islami majma al-fiqh al-islami da rabita sun ba da cewa mutumin da adda gaba guda biyu an gane ni idan guda ta samu matsala kuma mutum na iya rayuwa da guda suna iya su- suna iya su yi su- su- su ba da guda kamar yanzu misali mutumin da adda mana ka ba da wani gaba daga jikinka Gaban- misali mutum kiliya guda kiliya biyu ma da kiliya in sai ka ce iya bayar da ita gil- guda gilbi ko koda Eh.
kafin ce ni na'am su bin ba sun ba da fatawar cewa in dai mutum shi bai samu matsala nashi guda da ake halitta ya ba wani shi kuma ibn hasan yace ba Abin da kayan ka kuma bane yace a shi- shi gaskiya ba naka bane kuma tunda Allah ya halicce su tana yiwa ba mu san iya dalilin da ya sa gudan yake taimaka ma guda ba don haka kawai shi ne a fahimta shi wannan abin bai dace ba kuma sai da yace shehu malami na ya ba da fatawa kan wannan amma ni na saba shi mishi yasa akwai littafi na musamman ibn Uthaymeen da ibn Baz da Albani rahmatullahi ala jami' littafi ne mai mujalladi biyu masail ne aka tattara wanda ibn Uthaymeen ya saba ma ibn Baz da inda ibn Albani kuma ya saba ma ibn Uthaymeen Na'am.
da kuma inda ibn Baz ya saba ma Albani Kwarai da gaske.
kowanne daga cikin sai da aka kawo inda kowanne ya saba ma wani amma kuma bai ko- raba bai- a tsakankanin- kwarai ko kuma wannan bai sa ba a ce ba manya manyan malamai bane ba su saba ma juna ko yin kuskure ba shi ke nuna cewa mutum ba babban malami bane Tabbas.
dan adam kowaye shi zai yi kuskure Allah ne ya fi karfin yin kuskure Eh, Sheikh Abdul Malik idan muka dawo baya da hal masu izgili da gemi misali a cikin tarikun sufaye na'am aisha hunansu suna aske gemi ba sa askewa yanzu in yasi duk wanda ya ga hoton in yasi ya ga shi da babu ko gemi wani hoto na shi wanda bai da gemu Wa- duk inda za a kudu duk inda za a ga idan suna sifanta ban ni ban san inda suka ga Ahmad Tijani ba shi ma ai da gemi suke aza hoton shi bisa motocin su ko sannan kuma har yanzu malamin su da yake raye eh, Tahir Bauchi da geminsa ko ya- bai da gemi da geminsa kenan kwarai da gaske kenan manya-manyan shehunai wancan Ibrahim Sharif Na'am.
Salih na abin nan na maiduguri Maiduguri Na'am.
shi ma da geminsa Ibrahim Salim. Mhm.
Eh, kenan su mabiyan nasu da suke sukar geme a fakaice kenan suna sukar shehu a ba wai su su sani.
suka yi akwai bambanci tsakanin gemin ku da na jiwa a to ba da zarin shi geme ba Cewa kuma kun- kowa ya aje da don mu kai kuna ku da rashin kuma ya ne su kuna wasu na addini a to kenan sun tabbatar dai a geme na addini ne ya zo da shi kenan a wai na waɗance shi an na addini na ku da shaidanci ne Allah ya kyauta Sheikh Abdul Malik yau insha Allah za mu ba ƴan uwa dama To.
su yi musharaka a cikin wannan qadiya saboda qadiya ce da take da muhimmanci sosan gaske na san eh, polisai da jandarmomi da sauransu za Kwarai da su yi gaske, musharaka kwarai sosai da gaske.
saboda abin yana damun su Mhm, mhm.
Ba su- waɗansu suna son su yi amma matsala ni ina kira zuwa gaba ma wai su polisai ba da ba har da ma'aikata cikin manyan ma'aikatanmu kamar muna kira zuwa ga waɗanda Allah ya ba su jagoranci Na, wato a bar nuna cewa sai an bar addini za a yi makasa aiki gaskiya ne yana da kyau don kana babba ga wuri kai ba kayan abu kakka so ka tsananta mu musulmi tabbas yanzu munan kasan mu ce muna da izinin mu yi abin da muke so ba Me ya addinin mu?
akwai abubuwan da tsoro ne tsoro ne ya sa yanzu ba wani faransa tana ta zuwa ta azamu da kuka ba ta ce duk sai an ga sojojin nijar an gani suna da girmi kuma su da girmi Mm.
amma mu ne muke ganin kai yalla ba su son kaza kuma kuma Sheikh Abdul Malik eh, yanzu kamar yadda na taba tattaunawa da wani ban Allah wai doka a rubuce da cewa idan kana porter da sai ba za ka aje game ba babu tafa a rubuce sai dai a baka ce akwai eh eh, kwarai ku to ai saboda kamar ka san manyan tana gyara su kana fahimta ta menene manyan tana gyara su paske shi abinda mutum bai son ya aikata in ya gani kasa gare shi ya aikata kamar ya tona mai asiri paske kai kana da shekara hamsin da biyar an gane ni yaro ɗan shekara sha takwas ya bar gemi shekara ganin ya kwashe mace ne kenan bari ka yi amfani da damar ka ka gane Sai ni ka- ka Eh, mishi ce- finition.
ka mishi finition kawai ka ka- ka abuga sai a- tsoro ma ya riga ya kama yanzu ka dibi aiki banki ba shi wa ai aiki banki a sa hijabi ba shi wa mace ta yi aiki banki ba ta gwada tsarkin jikinta ba Eh.
dokoki da aka samu na ya za a yi kasanmu a zo a aza banki ciki kuma su waɗannan su suke tatsar dukiyarmu su kai kasashensu kuma a ce wai ba a aiki da dokokinmu kuma Sheikh Abdul Malik kuma yana da kyau gefe daya kuma mu yaba ma waɗansu ni na san waɗansu manya manya majistara cikin Nijar dai wanda suka aje game su
ai shi ka san wanda ya san doka kuma wallahi Kana jina, wanda abin suna da ƙurjini a wurin Shi ko sosan malam, gaske wanda ya san doka ya san incin kai ne shi ba a taba shi dama wai zaluncin wanda kasa yake kuma akwai wani fitace daga cikin kuma manya-manyan sojojin Nijar wanda ya aje da gemi kwarai an san a alice maka kamar akwau waɗanda su abin da ake cewa au-dessus de la loi Mm.
su suna sama kana gane ni doka ba ta kai Ana inda za kasa ta ke.
hana su su yi abin da suke so ba kenan shi wannan ba a taba su ai ba shi kadai na ba akwai manya da dama cikin kasa waɗanda porteur de tuni ne an san su sun ajiye ne kuma ba a taba su amma menene matsala kamar ba a son abin ya zama to na kowa da kowa Mm.
paske a buɗe ba yara paske yanzu in an ka ce duk sojojin Nijar sun azage ni kenan wannan sai an ne shak pour l'état français ka gane tun da na an fara samun matsala tun da mi tun da
kuma nan ka cikin kasashen mu na bakar fata Mm.
na mace sunan kasa na na ga wani lokaci da sojawan suna fareti da yamman su Dibo wannan Dibo mallam lokaci da zai roki Pakistan ba ka ganin sojin Pakistan ba bugi sojin Pakistan gemu shi ke ajiyewa kasashen Larabawa sojoji da- da gemu su sai su kan ka gani ka ga general gemu gaba ɗaya ya cika mai muska kuma zuwa zabi a cikin yanayin yaki waɗannan abubuwan wahala ce muke baka mu paske mu muna jin tsoron kafirai fiye da Allah shi yasa Allah bar mu cikin azabtar da mu shi yasa wani lokaci da sojawan mu sun fahimci addini malam za su more yanzu mutum da yake dab da mutuwa kullum da bindiga shi ya je bakin iyaka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana duk mutum da yake عينان لا تمسهم النار نعم.
عين بكت من خشية الله الله.
وعين باتت تحرس في سبيل الله نعم.
to suna nan suna tsare da ya abin nan iyakokin kasan kenan kaga hanya ce ta samu aljanna kuma wani lokaci ta ga wai sai a ce an fi kai musu hari in boko haram ko in zuwa sun kai musu hari suna sallah Ka- ashe inda sun fahimci addini Mhm.
ba za su yi haka ba Mhm.
me shi a a Qur'ani ya faɗi in za a yi Za a sallah yi irin raba ne.
rabawa za a yi waɗansu su tsare waɗansu su yi sallah Na'am.
waɗansu kuma sai ga lokacin da za su sallah sai sun cire takalmin su sun aje a inda sun fahimci addini ashe takalmi wanda ba soji ba ma Mhm.
ya Ya halatta halatta ya ya sallah da shafa.
su Kwarai balle ku.
sha- a- balle soji Kwarai- kwarai ku, kwarai kenan ku.
za ka kabarta da takalminka da komai ashe muna magana akan geme za mu dawo ba yan uwa dama Sheikh Abdul Malik su sa bakin su a cikin sha'anin geme kenan na'am.
da waɗanda suke izgili da geme Na'am.
da wanda suka samu jarabawa akan geme Mhm.
duk muna sauraron su da kuma irin karin eh, me yake ce mishi
kamar yawa wanda an da ƙarin Wanda haske.
yake ƙarin haske Eh, zai iya- kuma muna son mutane su fahimci cewa ba wai da wani mutum ake ba bi zatihi Mm.
wannan qadiyya ce ta addini Na.
kenan in Ta ana shafi tattaunawa a kowane kansa musulmi.
ta shafi kowa Na.
ta shafi cikin malamai akwai masu askin gemu kenan mu- ta shafi su suma wanda bai son a gane cewa shi mallami ne ko bai son shi a a danganta shi zuwa ga wani To, a- kuma hujja ba ita ce bace a ce malam yayi na kaza.
gane kamar wannan laifin ya hau kansu su kansu kenan ba wai dan saboda wannan almajiri bane shi bai ta kai shi ba, mallamin da bai yanzu misali misra Mhm.
zaga babban mutum malami Na'am.
kuma yana yana me yana yana aski Yana aski gemi.
kwarai ku Eh, libi Sahi- zaka ga babban malami Kwarai ku.
ya aske gemi Kwarai ku, kwarai ku.
dinizi babban malami za gan shi ya aske gemi dauki ma ɗaliban da ke karkewa Saudiya waɗanda ba su son ad- eh, sunna suna karewa shekara ta hudu ko sun karu doctora da ayyukan su ke aski gemi to shikenan Eh.
Okay.
saboda abin ba niyya ba.
insha Allah za a iya kira mu bisa 92 71 28 22 mana 61 92 71 28 22 92 71 28 22 na'am muna magana akan game 92 71 28 22 gingice 92 71 28 22 na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum Wa alaikum assalam wa assalam wa rahmatullah wa rahmatullah.
barakatuh Mutanen sarki.
ma'an mataran ka ne na sannan kuma Sheikh Abdul Malik karan nan mun dan taba wani wurin bangaren abin da ya shafi eh, geme na'am wani misali yana soyayya da yarinya sai ta ganshi yana da gemin buzu buzu eh ta ce kace ka kai ga ga wannan wata wata kisa ce ma ba ta faru ba koma Sai a koma kirkira.
ta faru ni ga gani na mutum mai imani bai yiwa ya zo gidan da za a zaba shaɗin sun kasa amma addini kuma ya Mm, aure gaskiya.
paske in kana son Allah ba yadda za a yi kaso wanda bai son Allah gaskiya ne kaskanci ne a ce mutum yana uh, son kuma ba- ban da ma wannan bari in baka wani yanzu misali mutum da yake son wata mata to yana da gemu so yanzu yarinyar ta kasance ba ta son addini to sai ta rinka gasa mai aya a hannu kamar da ake faɗi da Hausa sai ai ta dariya a ce to kun ga ustazin nan na son mata ta sashe yayi kaza ta sashe yayi kaza to muqaddar ta m- ta sa- ta sashe ya saba ma Allah shin mai gemu ɗaya na mace ta taɓa sa ya saba ma Allah Ah, to ka gani sannan kuma kowa yana aure son da yake ba Allah ne in dai har kana son Allah da gaske da an azama sharuɗan da suka saba mana Allah wannan wurin ba wurin da kamata ka nemi aure bane ina fata ƴan uwa sun fahimce ni ni za ka yi da matar da za ta zama towa sanadiyar lalacewar addinin ka Gaskiya.
to amma saboda karancin imani ko ya ma za a yi fasika ta ma mutum shawa in dai suna da imani ni da kai da fasika Gaskiya.
ni Allah ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw mushrik wa harrama dhalika ala al-mu'minin wa la tankihu al-mushrikati hatta يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم كومي كاو متش كومي أبن تتعكا إن دي حب ka auna ka ga auren ta zai sa wa addinin ka ya ja da baya ko ya lalace mi zaka yi da ita in dai haka na son Allah wannan hakikatan ba son Allah bane kuma ba gaskiya bane kuma kowa da ake gani a ce namiji yana son mace kowa yana son mata waye yana son mata dabi'a ce haka Allah halitta tana ake samun dan adam an gane ne amma ba son mata bane matsala sakin hanya sakin hanya ne matsala shine matsala ko ba gaskiya ba Allah ya Shi yasa kyauta a kuma wani- ba yin mace hudu ba an matsala ka san sai a ce ustazuna da son mata nan da nan sun sun mata biyu uku hudu to da wanda ya aje mata guda kuma shi na da karuwa 40 fa mutum ne shi na da mata guda amma ƴan matan gari babu wanda bai lalata da su kullum sai yayi jina wannan ko matan shi ne na halal to mai mata uku ko hudu na halacci ne abin zargi ko ko wanda adda mata guda amma yana da ƴan mata ɗaruruwa sannan kuma gefe da da su ake zagi abin da ko ake sukan malamai da haka ai an tabbatar da bincike ya nuna dukkan mutum da ya tsare shawar shi a wuri daya Mhm.
dole ya zama yana da shawa fiye da wanda yake da shawar shi ta leka ko ina Mhm, mhm.
ya ga me mata na nashe ga mutum yana da mace daya biyu uku hudu ma amma tun da lalacin ya riga Ya ya shiga ya cikin kasu zuciya ta- cikin zuciya shi ba su ishe shi ba ta yawo shi Ta- ta- ta- ta- kwarai ku shige nan shige nan kaga mutum ma mata ka wa- matan da ke lalata da su kankana ba su da kyawun ma matan shi inda za a auna a aji babu wanda zai zaɓi wacce amma saboda ya kallafa ma rai ne ya shiga cikin sabon Allah sai zama to ya halaka To bari mu sake maimaita namba 92 71 28 22 muna magana akan abin da ya shafi game 92 71 28 22 gingirce nimra wane bon insha Allah ilgo salan kabawo 92 71 28 22 Sheikh Abdul Malik na'am hallo ya zama gar mu ɗaukaku su kuma wa'anda suke cewa misali na'am in mutum yana son wai ya yi maka mai zafi sai ce to ai to ai askin game ba kafirci bane na'am to me za a ce ma wannan eh to aski gemi yana iya zamantowa haramun kuma yana iya zamantowa ma kafirci bari ma mu bada wannan hujja Eh.
haramun ne in mutum ya aske gemi ba tare da eh, abin da ba ya san sunna ta ana ya aikata amma wanda yake ganin halatta ne ya aske gemi bayan nasoshi sun tabbatar da cewa haramun ne an gane ni ko ko mutumin da ya aske gemi dan izgili da gemu an gane wannan mutum ya kafirta paske kakka dauki karamcin malamai suna cewa kakka kalli karamcin sabo kalli Kalli girman wanda ka wanda baka saba.
saba ba matsalar mu ba mu kallon Allah subhanahu wataala sai muna kallon kanmu eh eh, ina aka gimi to mini ah to shi ko ubangiji da yace kai kace ba kai ba ba kallon Allah subhanahu wataala don haka ba gaskiya bane wanda ya san nasoshi sun tabbata an wajabta ma mutane su aka gemi yace wannan abin ba wajibi bane halatta ne wannan mutumin kafirta zai yi babu wani Ya ga ya karyata hadisan ya manzo.
karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karyata da annabi kuma ko yayi musu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafirta wannan ba gaskiya bane gaskiya to Allah ya kiyaye amin amin Allah sa mutane su dawo cikin taitayin su su gane cewa eh, in kare sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi bane sai yanzu malam ya zaka ce game da wanda suke cewa akwai mawdu'ai daban-daban da ya kamata a yi magana akai ba akan abin da ya shafi game ba Da- ai eh, yin magana akan game ba shine muhimmi ba
su maudu'ai lokaci ne da zamani yake kawo su kamar misali kowane maudu'i in akwai dama wajibi ne a yi bayanin shi tunda cikin musulunci yake Mm.
malamai da suka zo suka yi babin kaza babin kaza babin kaza duk abin da yake cikin addini sun sanya shi sannan shi maudu'i akwai halin da ke sanya shi yanzu yanzu misali muna ɗaukar mu ɗauki akwai abin da misali mu kaddarta a musulunci ya fi gemu muhimmanci to amma sai muka zo muka iske yanzu kafirai sun zo sun tsananta muna a rayuwarmu an gane ni suna so su nuna wannan sunna sai an kashe ta kenan yanzu wannan maudu'in ko bai da muhimmanci lokacin da ake ciki shine ya balle ma yana farlanta da muhimmanci Wa- wai misali ne kamar ko da bai da muhimmanci na kan waɗansu Na gane.
to yanzu muhimmancin shi ya zo saboda an yi tsaye babban abin da ke nuna masu son Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai ka fara da gemu in dai an ka ce a koma nan mu yin mu ga ya yo yanzu in an ka kawo za a yi sallah an ka zo aka iske mai gemu don bai da gemu wa za a ce ba mutane sallah sai a ce ustaz to dan bi da kusa mai bayyana mushi ba ku sallah ku ce kun fi son wanda bai da gemu shi ba ku sallah to me yasa kuka yarda da gemu to kaga wannan magana kuma magana ce wadda kwanakin baya akwai eh, abin nan eh, kasashen musulmi da sun ka kai formation ta officier France to akwai yan kasar Tunisia da yan kasar Morocco da mi da mi da mi da yan Mauritania akwai wani dan Mauritania shi gemu ne hannu yanzu da an ka zo ka da saukar su ha Faransai komandan gaba ɗaya na- na- na- na- na kamfani ya ga wani mai gemi ran shi ɓaci inda aka fara samun matsala tunda an ka zo wajen abin nan eh, assurance a gane an ka zo ko wace kasa tana da zata assurance ko ku ku biya assurance parce que an ta formation yana yawa wani shawadi wani shikari wani shikaza wani kaza kaza assurance da an ka kai ga 'yan ƙasar musulmi haka ce ku ne asiras suka ce a su Allah ne asiras din su Allahu Akbar.
sai sai kuma dan yayi tak ce ku kawo ta ku asiras suka ce a su ba su da asiras ni ka kai suka ce to mu Allah ne asiras din asiras din ku yace musu biye kawai sai bas- bas- bas- batu ya rikici A hankalin eh ne.
to fa shi bai yarda da Allah ba bai san da akwai Allah ba abu na biyu yanzu da wancan mai gemu saura sun zo da gemu shike da sai shi shafkin yana son ya sa a aski gemu kai malam sai sa an ka kira kina cikin daki da ma ya hada masauran sojoji wancan sai ya sace a cikin gemu wallahi malam sojan nan na shiga sun kai gaba da gaba sun kai ido hudu sai ta a ya kire shi da shi na so su gaisa wallahi ya Allahu akbar.
ka- wallahi ka san cin shi
Daga an so a mutu.
wallahi mallan ko da an kai zamanin gaba da gaba ka san duk yadda ake yi an kace ma gaba da gaba za a yi ana sama saman kujera ya aika kina shi kuma da ya ya ga mu abokai nai shi wanga komandankin ko general kin na France da ya zo zai ba shi umarni kasan cikin soji ya aske gemin nan wallahi mallan shina zuwa ya zama da an kai ido hudu sai ta a ya kire shi ne yana son su dan yi exaltation ya tashi
Malamin.
wannan gemun da ka gani maza kuta ke da wallahi malam in kana in kana da shi wani malami daga cikin malaman Kuwait Eh.
ana kiran shi Sheikh Adil Abbas ɗaya ne daga cikin manyan manyan malamai na kasar Kuwait kuma ya- yana aiki a Hayat al-Awqaf to yana zanzu kuwa Niger saboda da'awa da sauran kasashen Afirka wata rana sai ya shiga jirgi to da ya shiga jirgi ina ganin ana tare da turawa da waye da waye to yanzu cikin jirgi akwai film da ake sawa ka gane in an ka sa film eh, mutane suna kallon film to shi yana kujerar tana kusa gare shi wannan birwikin yana damu ne an sa volume da yawa abin ya ci shi da ya tashi maimakon ya rage volume ka gane bi sai ya kashe sai bayan ya danna buton ya kashe sai ga ya, ya takura ma mutane kamata na yi shi rage volume ya bar su su su yi kallo to yanzu da ya kashe sai ya tuna to sai ya waiwaya haka baya ya ga turawa nan zafi sai ce musu a kunna to shi ku gemin nan nashi in ka gare ce ka kai usu ɗaya musu ɗaya usama ko da ce musu a sace kunnawa sai sun kai haka Ah.
zamana ba su ban ganin usama da shi ne usama duk kamar guda yace wallahi sai bayan ya zauna ya gane gemin nan na nashi sun kaji tsoro sun ka sun ka farfar tasalmi Eh, gaskiya.
in kana aiki da gaskiya Allah zai taimake ka Eh, Kuma ba ajige mai kamar yadda na riga na fada tun da muka fara shiri na'am su masu ta'addanci da sunan eh, addini na'am inda suke shiga yanzu misali ranar da muka faɗa mutanen da suka yi a tantana 11 september ko Mhm.
duk hotunan su aikowa ya gansu cikin tele dinnan yan tele dinnan namu ma yan kaɗan ne wanda ba su sa ba Na'am.
duk kaga an ac- sun aske gemu babu mai gini kuma babu mai gemu da ko wannan na shekaran jiya nan Charlie ta addanci nan na banza na shekaran jiya to ai shi wanda aka ce yayi abu Mhm.
shi ma ai da aka nuno shi Babu gemu.
ai yana da alamun wurin aske gemu kare ku kare ku to ashe ƙarya ce da ake danganta masu gemma ne suke ta'addanci Mm, gaskiya ne kenan in ma asalin wa'anda suka sasu to su wa'anda ake turowa suna ta'addanci sai sun aske geme sai sun fita cikin wannan yanayi sai sun take wandunan su sai sun shiga buwat Na'am.
waɗansu sai sun sha giya waɗansu Alaikum.
sai sun sha kwaya Karaiko, Karaiko, na Rushikin nan sai da sun ka zo, tare da karuwai suke, ekip ce guda ta zo, da suka shiga na Rushikin nan, suka zo suka zauna tare da karuwai ana shan giya saura suna can suna aiki. Bayan sun dan sha giya bata buga su ba sai suka shiga suka abanga kinan za a amince da su, su ko dan suna nan tare da karuwai. Sai da suka cewaye duk buwatkin nan da bama bambai. Sannan aka gaya ma oga kwata-kwata mission accompli ya ce to a tada bama bambai. Ana tsakan rawa mallan kawai sai bama bambai sun ka sun ka tashi. Eh, sauran suke ji. Eh, Ina fatan kana fahimta ta. Wato kuma wannan duka makirce makirce ne na yahudawa mala ni ba na abin da nake so shi dai yan an ce addini ya ce ayi abu don ai ana so dai a raba ku da me yake ce mishi abin nan alamomi alamomi na addini Ƙwarai ko.
da a ganka kawai ka zama musulmi suna kawai eh kwarai ku ka bi yanzu su za ga wani mutum wai zai aina aiki wajen bature amma yana tsoron ya tashi ya yi sallah bature yana ganin shi Mhm, mhm.
zai yi sallah amma sai ya ɓoye kwarai ku kai Don bature bai bari ga gane maka shi.
wani abu wata kissa ta faru eh, abin nan America
a gurguje a gurguje wani bature ne yake daukan yan Afirka aiki to yanzu shikenan aka zo namun ci kudin wace kasa ne ɗaya daga cikin su dai sai aka ce mai aiki ya ce ma nasara ce mai to ni ga dokoki na na aiki je tal'ar ga ga- a tal'ar ba a kaza ba a kaza ba a kaza an ka kare za a fara aiki ce ma a nasara kai ku kai ka azamin sharuɗan ka ka saurare ni ni ma ina da sharuɗa yan azama in za a yi aiki aiki ba kai da kake da sharuɗa ba Allahu akbar nasara ce to kai faɗi naka sharuɗa ya ce to ni ina da wuri lokacin sallar azhar ina da 10 minutes lokacin sallar la'asar ina da 2 minutes zan je in yi alwala in yi sallar sannan in ci gaba da aiki ka yarda ka yi tun sarar ciyar da aka shiga ciyar oh malam naka ko da zuwa iska sauran mutane suna aiki yanzu lokacin sallah ya naka sai alwala zai ya fara sallah kawai nasarar ko da zuwa sai iska duk ekip ta wajen sallah da ta kowane sarar su lahiya kawai sai cire kuɗin waɗannan dimilis dimilis na waɗancan mutane eh wanda kuma aka bashi kuɗi ne complaint sai aka tambaya lahiya nasarar ciyar wanga mun yi magana da shi cikin sharuɗan takardu eh an rubuta
ko kuma ba mu yi haka da ku ba musulmi na gaske yawa kawai ka san tsoro ne ya muna yawa ka san shi Allah subhanahu wataala inda yake jarraba wa shi kenan wato ka- eh, ina- na ta- an taba samun irin wannan matsala shi ma shin ne da aka ɗauki kasashen musulmi da sauran eh, mutane sun ka kai shi wajen formation yanzu da an ka zo sai a ce musulmi ya koma nan wanda ba musulmi ya koma nan ba tunda sun ka ji an ce musulmi ya koma nan wanda ba musulmi ya koma nan ba ka san ko mine ne saura kawai sai sun ka ga kenan yalla musulmi dawo da su gida za a yi to sai su kawai sai- sai iya musulmi da dama suka shiga cikin kristoci suka kwance su To.
ashe wai lokacin azumi ya yi kusa eske ci kumfura suna son su san wanda an musulmi su kama abincin shi na sahur wanda ba musulmi kuma sai an kama abincin sahur ba to ka da an kai mallan ko da duk wanda ya ce shi musulmi ne sai an ka kama sahur wanda bai ce shi musulmi ne ba kuma ba abincin sahur sai an kai kuma in lokacin sallah ya musulmi sai a bar su da bar su da sallah wanda ya ce shi ba musulmi bane babu lokacin sallah to irin wannan ne muka yi ta kunya muka yi ta kunya yau babu wanda gajin kunya shi hito shi bayyana addini ne in ba musulmi ba kirista shi to ce shi kiritiyan da ilu fiyar da sa fiyar yana jin daɗi ka gane ni ni ba yahudi ne to ce shi ba yahudi ne ga yan luwaɗi wai nijar yan luwaɗi sun kai to cikin dokimin suna magana wai suna cewa wai su suna da izinin a ba su ƴancin su yi abin da suka gada ba inna lillahi wa inna a nan Nijar ba kuma da kullum na ji wannan kowa shi kowa shina alfahari da addinin shi amma ban da mu musulmi tsoro ya muna yawa tsoro ya mu da yawa ni kai kai kai da abba ka ka ce mu waju su musulma sai dai kristiyan ce shi kristare yana alfahari da kristanci wanga shi to shi je shi dan kaza ne shi na alfahari dan kun kare kungiyar dan adam amnesty international yazo ya ce shi dan amnesty international na kare haƙƙin dan adam suke yi yan luwaɗi su hito su yi wa shugaban ƙasar amurka barazana su nuna cewa su ba su bari su yi iskancin da suka ga dama su gwadi ga tele amma wai musulmi wanda ya imani da Allah ko wanda ya yana ce jin du- nauyin ya fito duniya da lahira na Allah ne Allah ke da wuta Allah ke da aljanna Allah ke da arziki Allah ke iya talatar- talautarwa wai duk wannan bai kalle su ba kawai zai kuma shi na ta labilibi shi ne ka a gane shi na son Allah ka a gane shi na addini ka a gane musulmi ne mai riko da addini yanyanyanyan shi na shi na bin kafirai sai ya mutu ya koma wajen Allah ne wani ba in Allah ce mutuwa ta